ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka muzakkira fil aqida wallafar babban malami Dr. Salih ibn Sa'ad As-Suhaimi Allah madaukakin sarki ya ƙara kiyaye shi dan uwa ajiya mun fara karatu a cikin fasali ko babi na farko da malam ya kulla don ya bayani game da alhikmatu min khalqil jinni wal ins hikimar da ke cikin halittar aljani da kuma mutum wanda talhisin magana yan uwa takaitacciyar magana a wancan babi da makaranta jiya shine mun fita da fa'idoji guda biyu abu na farko shine Allah subhanahu wata'ala ya ajiye hikima ta musamman a dukkanin wata halitta da ya yi a sama ko a ƙasa ko a cikin ruwa wacce muke iya gani da wacce ba ma iya gani wacce muka sani da wacce ba mu sani ba kowace irin hikima kowace irin halitta da Allah maɗaukakin sarki akwai hikima a cikinta gaba ta farko kenan gaba ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya halacci aljanu da mutane domin su bautata masa makasudi gayar halittar mutum da aljan shine bauta wanda muka ji malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun suka ce illa liyuwahiduni Allah madaukakin sarki ya halitti aljani da mutum domin su kadaita shi su kore masa dukkanin wani abin tarayya su bautata masa shi shi kadai waɗannan su ne abubuwa guda biyu da muka fahimta a cikin wancan babi da muka gabatar jiya babi na biyu mala yace afani da zamu tashi akan sa yau shine shurutu qabulil amal sharɗan karɓar aiki akwai wasu sharɗa da addinin musulunci ya ajiye wanda dukkanin bawan da ya wani aiki na ibada to wannan aikin Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ballantana ya karɓa sai ya cika waɗannan sharɗai guda biyu shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala a cikin wannan babi da zamu karanta malai ce minal ma'alumi yana daga cikin abin da yake sananne a shari'a annal ibadati hakika ibadodi da muke yi gaba daya tauqifiyatun tauqifiya ce me ake nufi da tauqifiya ayin uwa in aka ce abu tauqifi shine abin da dan adam bashi da wata mashiga a kansa wajen shar'antawa ko kawo hanyar da za a yi wannan aiki in aka ce abu tauƙifi shine abin da yake na ibada sannan Allah subhanahu wata'ala kaɗai ne yake da damar da zai shar'anta ta harshen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƙa'ida ce sananniya da na sha faɗatta a wannan majalisi namu mai albarka cewa shi ƙa'ida aiki na ibada ‘yan uwa duk abin da aka ce maka ibada ne to ƙofarsa arfa take ruf babu wanda ya isa ce ga yadda za a yi shi abu ne guda biyu na farko ba wanda ya isa ce abu kaza ibada ne sai idan Allah subhanahu wata'ala ne ya shar'anta shi ko kuma manzansa tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi abu na biyu idan Allah ya shar'anta abin nan to ba fani ne ko kai za mu ce ga yadda za a yi abin nan ba Allah subhanahu wata'ala da kansa ko manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su za su faɗi kaifiyar yadda abin ya kamata ya kasance ina fata an fahimta waɗannan abubuwa guda biyu su ya kamata mu fahimta duk abin da aka ce ibada ne to babu wanda yake da yanci ya shigo da wani abu nasa a ciki abin da yake nasa kawai bi saboda kofar ibada a kulle take saɓanin kuma kofar mu'amala ko kofar al'ada duk abin da aka ce mu'amala ne ko al'ada su kuma kofarsa a buɗe take komai halak ne sai abinda Allah madaukakin sarki ya zo ya haramta ko abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta yan uwa wannan ka'ida ce mai matukar kyau da inganci da ya kamata kowane musulmi ya haddace ta za ta yi maka amfani a da yawa daga cikin al'amuranka na ibada da kuma ma'amala ka yau da kullum duk abin da aka ce maka mu'amala ne ko al'ada to kawai ka ɗauke shi a matsayin halak ne sai ka samu wani nassi daga Allah ko daga manzansa da ya ce abu kaza babu kyau haramun ne amma komai duk abin da ka sani ana ci abubuwan ci ka ɗauke su halak ne duk abin da ka sani ana ɗaurawa ko a sa ko a rataya halak ne duk wani abubuwa irin bukukuwa da suke na al'ada ko wasu abubuwa da suke da kama da al'ada ka ɗauke su a matsayin halak ne sai abin da addini ƙararrai fito ya ce kaza babu kyau kada a ci kaza kada a sha kaza kada a ɗaura kaza to wannan shine sai ka dakata kada ka yi su ina fata an fahimci wannan amma abin da ya shafi ibada fa to shi al'amarin ibada komai tauƙifi ne shi kuma kofa a rufe take babu wanda sai ce kaza ibada ne sai abin da Allah da manzansa suka faɗa babu wanda ya isa ya ce ga yadda za a yi abin sai yadda Allah da manzansa suka shar'anta yadda za a yi sa shine abin da malaka so ya ce mana annal ibadat tawqifiyya yace bi ma'ana abin da yake nufi da wannan annaha la tu'rafu illa an tariqi shar'i abubuwan da suke na ibada ne ba a iya sanin su sai ta hanyar shari'a kamar yadda na faɗa aka ce a shari'a yan uwa babu abin da yake gasgatuwa akan kalmar shari'a sai abubuwa guda biyu qur'ani shi ne maganar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da aka ce maka shari'a to ɗan abubuwan guda biyu su ne shari'a duk abin da ba wannan ba ba shari'a ba ne sai dai idan ya dace da wannan to sai a ɗauke shi ya zama shari'a saboda mai saboda daman can ya dace da shari'a amma ba shi ne asalin shari'a ba ina fata an fahimta saboda haka ƙur'ani da hadisi su kaɗai ne shari'a da inda ka ana bayani akan shari'a shari'a shari'a to alqur'ani da hadisi su kadai ake nufi ban da wani su malai ce falaysa li ahadin baya dacewa ga wani ay ya'budu Allah tabaaraka wa ta'ala ya bautata wa Allah madaukakin sarki illa bima jaa fi kitabillahi azza wa jalla sai da abin da yazo a cikin littafin Allah mai girma da ɗaukaka wasunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai kuma abin da ya zo a cikin sunnar annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce kama annahu la budda fil ibadati min ikhlasil amali lillahi wahdahu kama yadda ɗaya ɓangaren kuma a ba makawa a cikin duk wata ibada da mutum zai yi ya tsantsance ikhlasinsa a cikin aikin da zai yi ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai abin nufi idan muka san cewa wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta shi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta shi sannan kuma ga kaifiyar da za a yi shi to wannan aikin mu sani cewa aikin babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi har sai mutum ya yi shi kuma dan Allah shine abu na gaba malai ce wa min huna daga nan ne yatabayyanu lana zai bayyana a gare mu annahu la budda li sihhati ayi amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min shartayn asasiyayn malice daga nan ne zai bayyana a gare mu cewa ba makawa kowanne aiki kafin ya zama ingantacce irin aikin da muke neman kusancin Allah madaukakin sarki da shi wannan aiki ba zai zama to ingantacce karɓaɓɓe ba sai ya cika wasu sharɗai guda biyu waɗanda suke asali su ne tushen aiki a kansu ake ɗora aiki wa hadha shartani mala yace waɗannan sharuɗa guda biyu labudda min wujudihima mujtami'ina wa la yanfaku ahaduhuma anil akhar mala yace waɗannan sharɗai guda biyu ba makawa dole ne sai an same su guda biyun a lokaci guda yayin da zaka aiki babu yadda za a ce kayi ɗaya ka bar ɗaya aikin naka ya zama to karɓaɓɓe sharaɗai ne guda biyu tare suke idan kai na farkon ba kai na biyu ba aikin ka ɓatacce ne Allah ya kiyaye haka nan idan kai na biyun ka ban na farkon shi ma aikin ka babu shi babu ruwan Allah da shi saboda haka dole ne sai an same su a lokaci guda waɗannan sharaɗai su ne za mu zo mu ji su yanzu insha Allah ta'ala malai ce wahuma su ne ikhlasul ibadati lillahi wahdahu na farko kenan shine yin aiki don Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai duk aikin da za ka yi shi asali abin da ake so shine ka ɗora shi a kan ikhlasi wannan aiki za ka yi shi ne don wa don Allah maɗaukakin sarki saboda duk aikin da yake na ibada ne yan uwa babu wanda yake da abin da zai baka akan wannan aikin sai Allah maɗaukakin sarki ko da mala'ika ne makusanci ko wani annabi mursali ba shi da ladan da zai baka Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake da ladan da zai baka to kaga tunda idan kai aiki kana so ka samu lada ne to sai ka yi aiki dan wanda zai baka lada to kaga ana bayanin mala'ika da annabi bare kuma mu gama gari ka yi aiki dan ni ko na yi aiki dan kai dan ka yaba mu ko dan na yaba maka to kaga ni me nake da shi da zan baka kai me kake da shi da zaka bani babu saboda ka asali abin da ake so duk aikin da mutum zai na ibada asali ka dora asasinsa ka yi shi ne zaka fare shi ne asali dan Allah madaukakin sarki ba dan wani abin duniya ba ba don wani ya gani ya yaba maka ba ba don ka fasatar da wani ba don kun san a cikin mutane akwai wanda yake aiki ma don wani ya ji haushi aiki ne fa na ibada zai yi shi zai yi zikiri ko zai wani abu amma sai ya yi don wani ya ji haushi subhanallah Allah ya kiyaye mala yace wasani aiki na bi shine tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine tsantsance biyayya ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mai wanda yake nufi bayan kayan aikin dan Allah sannan kuma ya kasance aikin waye koyar da kai shi a wajen wa ka koye shi shine dole ne ya kasance a wajen wanda Allah madaukakin sarki ya turo don ya koyar da kai aikin addini shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani aiki na ibada da wani ya koya maka kaga ya saba wani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan aikin ba ibada bace me yasa saboda shi wancan ɗin ba shi da mala'ikan da yake sauka ya masa wahayi daga Allah Allah maɗaukan sarki kuma shi ya halice mu don bautata masa wannan bautar akwai yadda Allah ke so mu yi ta ba yadda muke so ba yadda mu muke so mu yi ta ba yadda Allah ke so mu yi ta shine ya aiko mutum ɗaya kawai don ya koyar da mu ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wancan wanda ya koyar da aiki ya saba na annabi ba Allah ya samu fahimci wannan saboda ka wajibi ne duk aikin da zaka yi shi bayan ka yi shi dan Allah da kasance kuma ya dace da koyarwa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne abinda malaki nufi da tajridul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malaki wa qad jama'at baina hadaini ash-shartain al-ayatul karima fi akhir suratul kafi malaki akwai wata aya guda daya mai girma da ta tattare waɗannan sharadai guda biyu ta kawo su a lokaci guda ita ce aya ƙarshe da take cikin suratul kafi shi ne faɗin Allah maɗaukan sarki faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha ɗaya ɓangaren kenan ɓangaren na biyu sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ta tattaro mana su gaba ɗaya Allah maɗaukan sarki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haɗuwa da ubangijinsa lami lafiya ai masa hisabi hisabi mai sauki a sashen aljanna ga sharadi sai Allah ya ce abu na farko shine falya amal amalan saliha yayi aiki aikin da yake kyakkyawa aikin da yake kyakkyawa shine aikin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga an samu me tajridul mutaba'a ko sai na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi shirka kada ya hada Allah madaukakin sarki a cikin bautarsa da kowa shine me yin aiki dan Allah ke kun ga aya ɗaya ce ta tattara mana waɗannan shari'in da muke bukata a tattare a lokaci guda bala ce faƙad amara subhanahu hakika Allah maɗaukan sarki ya yi umarni ai ya kuna al'amalu salihan aiki ya kasance nagartacce mai kyau ai muwafiqan lisunna shine aikin da zai dace da sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi thumma amara ay yakhlisahu sahibuhu lillah sannan kuma Allah maɗaukan sarki ya umarni da ma'abocin aikin yi aikin ya tsantsance aikin dan Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba dan waninsa ba la yabtaghi bihi siwahu baya nufin wani Allah da shi wannan aikin nasa qala al-hafiz ibn kathir fi tafsirihi babban malami al-hafiz ibn kathir a cikin tafsirin sa yace wa hadhani waɗannan abubuwa guda biyu da muka ambata da ayar ta ambata rukunal amal mutaqabbal su ne rukunai guda biyu na aiki duk aikin da yake karɓaɓɓe waɗannan su ne rukunansa labudda ayyakuna khalisan lillahi na farko ba makawa dole ya kasance an yi shi ne dan Allah shi shi kadai sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma dace ya kuma dace da shari'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da ita malai ce waruya mithla hadha waruya mithlu hadha anil qadi iyab rahimahullah wa ghairihi malai ce an rawaito irin wannan magana ma da ibn kathir ya kawo a cikin tafsirinsa daga babban malami alqali iyab da waninsa daga cikin malamai mai ashafa kenan malai cewa ma'anar sharɗul awwal ma'anar shar'i na farko malam zai fara mana bayani akan sharɗan ɗaya bayan ɗaya ya ce ma'anar shar'i na farko a'ani ina nufin al-ikhlas ma'ana yin aiki dan Allah huwa ayyakuna al-amilu qad qasada bi amalihi wajha Allah subhanahu wa ta'ala shine a mala ya ce ya kasance shi wanda zai aikata aikin da zai aiki na ibada muke nufi yan uwa qad qasada bi amalihi tun farko ya nufa ya nufata da wannan aiki nasa wajen Allah subhanahu wataala ya nufa ya nufaci fuskar Allah madaukakin sarki da wannan aikin nasa ya nufaci neman yarda Allah madaukakin sarki ba neman yarda wani mutum ba ba'idan anir riya'i was sum'a aikin nasa ya kasance yayi nisa daga riya da kuma sum'a riya yan uwa shine yin abu don wani ya gani da ido ya yaba maka sum'a kuma shine yin wani abu don wani ya ji shi ma ya yaba maka ina fata an fahimta kusan duk abu ne mu da a wasu kan aka ce riya shikenan idan kai magana ko kai karatun alqur'ani don wani ya je ce ka iya kira'a ka iya karatu to suna wani abin riya da Hausa haka nan ma idan sallah ce ka zo ka yi ka gyara ta don wani ya gani ce ka iya sallah shi ma suna wani abin riya amma a larabci aka ce a riya abin da ido ne yake gani ya yaba sai a ce masa a riya amma jiyarwa kai kayi ne don wani ya ji ya yaba maka wani sai a ce masa me as-sum'a mala ce kasance wannan aikin naka ya nisanta gabar riya da kuma sum'a wato yan uwa riya malam zai zo bayani a can wajen da zai bayani game da karamar shirka abu ne da yake mai hatsari a cikin addinin musulunci wallahi duk aikin da riya ta shiga sai ta lalata shi komai kyansa kuma yawansa kuma riya tana ɗaya daga cikin ayyukan da suka fi kowanne aiki iya a cikin ayyukan da mutum yake lokacin da take silalowa ta shiga cikin aikin mutum mutum bai sani ba malamai suke bada misalin ta tafi ɓuya sama da rarrafan bakar tururuwa a cikin duhun dare bakar tururuwa tana tafiya a cikin duhun dare za ka ganta za ka ji wannan rarrafan nata to yadda ba za ka ji wannan rarrafan tururuwan ba ɓuyan wannan rarrafan tururuwan bai kai ɓuyan da take a cikin aikin ɗan adam ba duk yawan aikin ka wallahi ɗan uwa idan kai shekara ɗari kana aiki akwai riya a cikin sa babu ruwan Allah da shi kaga akwai matsala ka je da ayyukan ga gasu nan birjik da ka je Allah madaukakin sarki ya aji sai ya ce wannan aikin gaba ɗaya bana bukata dan duk ba dan ni aka yi su ba duk gaba ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya lalata su sallah ce zakka ce sadaka ce ka tara mutane ne ka ba su sadaka ka tara mutane kai musu kyauta ka yi kaza duk kai wannan ne don mutane su ce ai kana yi duk kai wannan ne don kara wani abu na siyasarka ko kara wani abu naka wallahi baka da lada ko ɗaya a wajen Allah shi sa kun ga yanzu irin ayyukan da 'yan siyasa mu suke akwai kalubale a cikinsa akwai kalubale a cikinsa ko da ɗan siyasa ne ni na yi abu a matsayin siyasa amma farko ka fara isa ikilasi a cikin zuciyarka ka sa ikilasi a cikin zuciyarka zan yi ne don Allah saboda waɗannan mutanen da zan bawa sun cancanta saboda yan uwa galibi farkon ma abin ku ɗauka galibi wanda za a yi wa abin galibi ba su cancanta ba idan wani abinci da za a raba za ku ga masu nauyi ake ɗauka a bawa ga talakawa nan ga marayu nan ga matanen da aka mutu aka basu duk ba za a ba su ba sai a ɗauko wasu masu kuɗi sai a ba su buhun shinkafa a tarba musu buhun shinkafa to kaga tun farko ma aikin daman gaba ɗaya ba a ɗora shi a sasin da ya dace ba to amma a matsayin ka da ɗan siyasa da Allah ya baka dama ka zaɓo wanda kake gani sun cancanta a mazaɓar da suka zaɓe ka suna da buƙata ka kirawo su sannan ka ƙudurci za ka yi ne don sun cancanta a taimakawa irinsu ka ɗauka ka ba su ko da an ɗauka an yaɗa an yi kaza an yi kaza kai dai don Allah kai insha Allah ta'ala sai Allah ya baka lada to ba 'yan siyasa kaɗai ba hatta mu gama gari hatta mu gama gari irin kyaututtuka da mutum zai ko ibada da mutum zai dole ne ya kasance kana yin ta saboda Allah madaukakin sarki matukar kana so Allah madaukakin sarki rubuta maka ladanka a cikin littafin ka na lada ka ganshi ranar tashin kiyama Allah ba mu iko yin aiki da shi malai ce la yabtaghi bi dhalika min ahadin jaza'an wala shukura ya kasance lokacin da kake aikin nan baka neman wani sakamako daga wajen wani ko ta godiya kun ji ba baka nema a shiga gidan rediyo a ce kayi amma fa wasu yan siyasa ba in suka yi maka aiki baka shiga gidan rediyo sun kayi godiya ba wallahi gobe idan ka je ba za a yi maka ba wallahi ba za a yi maka ba sai ai wancan da aka yi masa bai shiga ya gode ba saboda me saboda gaba idan an zo kamfen da wannan za a yi abin nan mutane kaza mun yi musu kaza mutane kaza abin da yasa nake kawo ɗan siyasa saboda su ne suke suka fi shiga cikin wannan hadarin sun fi shiga cikin wannan hadarin akan mu kun mutane galibi su zaga abu ne na mutane da yawa kayi shekara hudu ko kayi shekara takwas kana ta abubuwa na hidima na mutane amma kuma ya kasance saboda Allah babu lada ko ɗaya wace asara ta fi wannan to shi yasa to su mutanen kirki Allah madaukan sarki na bamu labarin su yake cewa idan suka aiki innama nut'imukum liwajhi llahi abinda suke cewa kenan la nuridu minkum jaza'an wala shukura kun ji ba suka ce wannan abin da muke muku na ciyarwa da baku abinci da muka yi da shinkafa da muka raba muku da kaza da muka baku innama nut'imukum liwajhi llahi mun ciyar da ku ne saboda fuskar Allah madaukakin sarki Allah muke nufi ya gani ya bamu lada ku dukkaninku babu abin to idan kuka yi ba mana me zai fito a jikinmu za mu ƙara ƙiba ne ko za mu samu wani ƙarin dukiya ne akan wancan babu saboda ka mun yi shi ne la nuridu minkum jaza'an ba ma fatan wani sakamako wani ramuwa gayya da gare ku wala shukura haka nan ba ma neman wata godiya da gare ku babu ɗaya daga ciki ba neman sakamako neman sakamako kaga irin abin da ake cewa biki kenan kamar irin biki da mata suke biki da mata suke mace za ta je gidan biki sai ta ɗau naira ɗari biyar sai ta bayar to idan fa nata bikin ya zo can ta kama ta ɗari biyar ko ɗari uku to wallahi sai an yi rigima in ta kama ta ɗari uku to kowa sai ya ji wancan da bikin ta ya tashi ɗari biyar na kai mata amma saboda tsabu wulaƙansa sai ta kama ɗari uku to kaga wannan aikin nata tun farko daman ta yi shi ne saboda me saboda neman jaza'i sakamako take nema idan ta bada 500 to a kawo mata 1000 kaga wannan aiki na mata ƴan uwa da iyaye mata a daina shi ba wai a daina bada sadaka ba a'a ki bayar idan ta dawo miki da shi shikenan idan mata dawo miki da shi ba kin yi dan Allah dama idan kika haihu kin kai mata riga da sabulu da omo sai ke kika haihu sai ta zo ta ce miki Allah ya raya Allah ya ɗaya ba Allah ya masa albarka sai ta kaɗe zane ta tashi tafi ki ce na gode ki dariya sosai Allah Allah ya sa ta alkhairi shikenan in ce ya wuce abin da ya kamata kenan amma kina jin haushi a cikin zuciyarki to wallahi kin lalata aikinki kin lalata aikinki sai a yi shekara sai a yi shekara 20 ana wa juna biki idan bikin ma ya biki kika yi kika yi wai sai a rubuta shi a dawo sabo haka ake sai a rubuta shi gaba ɗaya sai a ce to na baya gaba ɗaya lalace yanzu sabo za a fara saboda kin mun ne miki kin mun ne miki kin bada 500 na bada 1000 kin bada 1500 na bada 2000 idan abin yayi haya hau sai a ce to yanzu an rubuta shi sabo za a dawo sai a dawo daga 500 sai kuma a cigaba Allah ya kyauta to wannan duk baya ɗaya daga cikin abin da yake shari'ar musulunci ta umarce mu duk abin da ake so mu yi yan uwa ana so mu yi shi ne dan Allah madaukakin sarki saboda ƙarshe babban abin da kake bukata shine Allah baka sakamako akan wannan aikin naka mala yace ولا شكورا والنصوص والنصوص الواردة في ذلك كثيرة nassoshi da suka zo game da haka suna da yawa min ha daga cikinsu ƙaunu ta'ala akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'abudullaha mukhlisan lahuddin ku bautata wa Allah kuna masu tsantsance addini zuwa gare shi ma'ana kuna masu yin addinin dan shi shi kadai ba dan waninsa ba ƙaunu ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك wannan aya ta zo a cikin jerin ayoyin suratul qasas a kissar qaruna inda Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim qaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihim sai zalunci akan su ta hanyar kafircewa Allah madaukakin sarki da dagawa Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya da yawa sau da ka sai zalunci Allah maɗaukar sarki ce fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi mun bashi taskoki na dukiya kala-kala ma inna mafatihahu ta yadda mukullan taskokin karuna latanu bil usbati suna nauyayar mazaje na mutane wasu malamai suka ce idan karuna zai tafiya raƙuma ake ajiyewa waɗannan raƙuma aikinsu kawai shine su ɗauki mukullayen taskar fir'auna saboda sun fi ƙarfi mutane su ciya su ɗauka raƙuma ake yi wa laftu ba fa dukiya ba yan uwa mukullayen taskokin fir'auna wannan wace irin dukiya ce karuna afwan karuna shine malamai suke cewa duk wani wanda zai ce na da dukiya yanzu kowace iri ce ka je ka kwatanta yadda Allah madaukakin sarki kamanta dukiyar fir'auna bai kai ta bai kai ta karuna ba afwan ta karuna duk dukiyar mutum if qala lahu qaumuhu la tafrah lokacin da mutanen sai ga karuna ya kawo canya sai suke masa wa'azi suke ce masa la tafrah kada kai fariya kada ka rinka dagawa da jiji da kai inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu fariya da dagawa da ji da kai to shine sai suke ce masa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah madaukakin sarki ya baka na wannan dukiyar taka ka nemi gidan lahira da shi mana ka rinka sadaka ka rinka zakka dan duk baya yi annabi Musa ma batulce masa kuma an ce malaman tafsiri suka ce dan amsa ne dan uwa annabi Musa ne amma da ya samu dukiya sai ya ga yafi karfin annabi Musa saboda daga shi sai barorinsa sai yaran sai daina hulɗa da kowa ba sadaka ba kyauta ba komai suka ce masa wannan abin da Allah ya baka kai kokari ka nemi lahira da shi amma kuma wala tansa nasibaka min ad-dunya ba a ce kuma ka manta rabanka na duniya ba a'a babu laifi ka ci mai kyau da dukiyar ka ta halak ka sha mai kyau ka daura mai kyau ka zauna a mai kyau wannan duk babu laifi babu laifi amma kuma wa ahsin ka kyautata kama ahsanallahu ilayka kamar yadda Allah ya kyautata maka kyautatawa kala biyu ka kyautata a wajen ibada kamar yadda Allah ya ce al-ihsan huwa an ta'budullah huwa an ta'budullah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka isani na farko kenan ka bautata wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa idan kai baka ganin sa shi yana ganin ka na biyu kuma shine al-ihsanu ilal khalq shine bayan Allah madaukakin sarki da Allah ya baka dukiya a cikin su to su ma ka raba ka ba su raban su dan kun san duke da duk Allah madaukakin sarki ya baka ba fata ka ce kai kadai ba wallahi ba kai kaɗai Allah ya bawa ba makusantanka da ‘yan uwanka duk suna da haƙƙi a kanta Allah cewa wa ati zal qurba haqqahu haka Allah ce ati ka bayar umarni Allah yake baka ba wai sai kaga dama ba dole sai ka bayar ka bawa makusanta haƙƙin su kun zama Allah ya ce haƙƙin su ne saboda ka duk dukiyar da Allah ya baka ba taka bace kai kaɗai ka sani saboda me kai Allah ya baka ka duba dukkanin aikinka da kake na duniya wani aiki kai ka cancanta Allah baka wannan dukiyar ba lallai zakka ba kyautata ta yau da kullum tana cikin zakka tana cikin su ita zakka ai ba muku santa ne kada ake ba zakka ba ko wanda ake ba zakka aka san Allah ya lissafa su innama sadaqatul lil fuqara wal masakin wal wadansu ai duk ba ba muku santa bane yanzu al-mu'allafatu qulubun malamai suka ce kafiri ma za a iya bashi zakka wanda ake tallafa wanda ake lallashin zuciyarsa kafiri ne ba lai kasance dan uwanka bane amma wannan atidal qurba Allah ya ware yace a ba su haƙƙin su ka ba su haƙƙin su saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya ka sani Allah madaukakin sarki ya baka ne domin wani dukiyar ce maka jagoranci ka bauta wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya baka aljanna saboda haka suka ga masa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard kada ka ranka kokarin neman barna a doron kasa inna Allah la yuhibbul mufsidina Allah subhanahu wataala baya son masu barna wa min sunnati Allah madaukakin sarki wanzan Allah tsira mala yace daga cikin sunna kuma qauluhu sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fil hadithil qudsi da yazo a cikin hadisin da yake qudsi in aka ce hadisi qudsi shine hadisin da Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kansa mai ruwaya ne suna ce masa hadisul qudusi ko hadisi ko hadisul ilahi ko hadisi rabbani duk suna faɗa fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rawaito daga ubangijinsa madaukakin sarki innahu qala ko annahu qala cewa Allah madaukakin sarki ce ana aghna shuraka an shirk ni ne mafi wadatuwar ababen tarayya an shirki game da shirkar da ake yi tsakanina da su duk wani aiki da za a yi a tare tare da ni da wasu ababen tarayyar Allah ya ce to na wadatu daga wannan aikin bana bukatar sa shine aghna shuraka an shirk sai annabi fito da sai ya fito da abin fili ce man amila amalan Allah madaukakin sarki fito da abin fili ce man amila amalan wanda ya aikata wani aiki ashraka ma iya fihi ghairi sai ya taraita ni da wani a cikin wannan aikin kamar yadda na faɗa je yana so na gani na bashi lada yana so wancan ya gani ya yabe shi kun ga aikin an shi ne da fuska biyu na farko mutum yana son ladan Allah na biyu mutum yana son yaban wani ko wani ya gani ya ce ya burge shi ya bashi dukiya ko abin da ya kama da haka to wajibi ne ka zaɓi ɗaya ko dai ka yi don Allah kawai ko kuma ka yi don wancan idan don Allah maɗaukakin sarki kaɗai za ka yi Allah yana da abin da zai baka idan don wancan kaɗai za ka yi to babu ruwan Allah da aiki babu ruwan Allah da aiki Allah jaban maka yanka shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ce taraktu wa shirkahu idan mutum ya haka sai na bashi da shirkarsa ma'ana duk aikin da kai shi ba don Allah babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi babu wannan hadisin na sha maimaita mana shi hadisin turmuzi kuma ba zan gushi ba ina kawo shi duk lokacin da munasaba ta kama a gabar da ake bayani akan abin da ya shafi riya hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayani game da mutanen da za a fara kaiwa wuta da mai karatun alkur'ani da mai sadaka da kuma mai jihadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce su za a fara za a kan fuskokin su a jefa su cikin wuta su ne na farko wanda za a fara sawa a wuta me suka yi aiki ba dan Allah ba mai karatun qur'ani yayi karatun alqur'ani mai jihadi yayi jihadi mai sadaka mai dukiya take ne yayi sadakarsa Allah da zai tara su yace duk kun yi aiki kaza da kaza sai ya ubangiji mun yi dan wa sai sai ya ubangiji gaba da mun yi shi ne dan kai sai Allah ya ce ƙarya ne kun yi ne dan a ce kai mai dukiya ne kana sadaka kai mai jihadi ne kana da jarumta kai mai kaza ne kana da kaza sai Allah madaukakin sarki ce duk kun yi ne ba dan ni saboda haka sai a ja su akai su ta jahannam Allah kiyaye wala ya ce wa idan fal ikhlasu to idan haka ne kuwa zama fahimci ikhlasi la ya ta'atta ma shirki baya haduwa baya zuwa tare da shirka aw riya ko riya aw iradatil insani bi amalihi dunya ko mutun ya nufaci duniya tun farko da aikin sa wani abu yake nema na duniya kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce innamal a'malu bin niyyat dukkanin aiki kadai suna tabbata ne da niyya wa inna ma li kulli mri'in ma nawa hakanan kowanne mutum yana samun abin da ya niyyata ne a cikin aiki shine li kulli mri'in ma nawa suka ce lamul mulki ce kowanne mutum iya abin da yake samu a cikin aikinsa shine iya niyyar da abin da ka niyyata Allah ka niyyata a cikin aikinka shi zaka samu duniya ka niyyata a cikin aikinka to duniya ya ka samu babu ruwan Allah madaukakin sarki da aikinka uwa ina gani za mu dakata an insha Allah ta'ala idan Allah kai musati mai zuwa sai mu tashi a shar'u thani shar'i na biyu wannan duk mun yi bayani akan shar'i na farko al-ikhlas yanzu za mu ji shar'i na biyu mutaba'a shine ban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin aikin shi kuma al'amarin yake Allah subhanahu wata'ala ya samu dace na'am to na'am نعم نعم نعم to tambaya ta farko cewa abinda mata suke yi mutum ya ɗau abu ya bayar wai ya ce daman yana gani al'ada ce ba addini ba ne to ba sani ba ko yan uwanku kun yadda haka ne cewa abinda mata suke yi al'ada ce ba addini ba ne yanzu misali kyauta ce ko sadaka ta fi shiga ƙarƙashin mai kyauta tunda wani ya fi ƙarfin wani abin da za a bashi amma za a bashi saboda haka kyauta ce kyauta kuma aiki ne da addinin musulunci ya mai ya kwaɗaitar zuwa gare ta in za ka ɗau abu ka ba ɗan uwanka ba dan kana neman wani abu a wajen Allah maɗaukin sarki ba me amfanin wannan bayan so da ina gani bayar da abu a ba da shi don kyautatawa ya fi kama da ba da a yi shi don Allah tun da aiki ne na ibada saboda haka ina gani ya fi riskuwa ga ibada wannan ba ba al'ada ba kamar yadda ka faɗa mana awal abu na biyu a shine yace wasu iyaye sukan koya yaran su tarbiyya idan za a ba yaro abu ko kuma aka bai sai a ce masa ce ne na gode sai ke gani wannan kama ba zai shiga cikin wancan abin ba zai shiga ba wannan tarbiyya ce kamar yadda ka faɗa ana koya yaro abin da ya kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ya koya wa ɗaya daga cikin agololinsa cewa idan zai ci abinci ya ce bismillah ya gan shi yana cin abinci yana hannunsa yana yawo ya koyar da shi ya kai yaro idan zaka ci abinci kai bismillah ka ci gabanka sannan kuma ka ci da hannun dama to kaga wannan abu ne na tarbiyya shi ma wannan kamar haka ne idan aka ba idan aka ba yaro abu ya shiru wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkan yace dukkan wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba hadisi ne ingantacce la yashkurullah man la yashkurun nas dukkan wanda za a yi masa abu kai masa abu kai masa ba zai taba ce ma na gode ba wannan baya ɗaya daga cikin mutuntaka ta mutum yana ɗaya daga cikin mutuntaka komai kankanta kyauta idan ya maka ka ce na gode Allah ya saka da alkhairi shikenan kayi to kaga tun yaro yana karami a koya masa wannan kyakkyawar al'ada abu ne mai kyau ba so ake nuna masa yin abu ba dan Allah ba a'a tarbiyya ce wannan babu laifi insha Allah ta'ala saboda ka bai shiga cikin irin wannan Allah ya samu dace na'am na'am ba sa san godiya sai ce akwai wanda kai ba su kyauta ce ba sa san godiya to wannan ban san abin da suka abin nan dinsa ba ko da ya ce baya so a gabansa ina ji a gabansa ne baya so amma ka koma gefe kai masa shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man sana ilaika ma'rufan fakafi'u wanda duk ya maka alheri ya maka wani abu mai kyau ko mai daɗi manzon Allah ya ce fa karama masa an fahimta karama masa amma kada wani ya ce ai ga shi ta wancan aiki na mata ya fito ba shi bane ba shi bane shi asali ya maka ne dan Allah ba dan karama masa ba kai ne aka ce da kai da aka yi maka ake aka ce karama shi bai san za karama masa ba amma ita wancan ba ta sa rai ne za a za a zo a mata dole in ba a mata ba an yi zanubi haka take gan in ba a mata ba an yi zanubi saboda haka akwai bambanci sai annabi ya ce idan baka samu abin da zaka saka masa da shi ba to kai masa kyakkyawan addu'a har sai ka ji ka gamsu cewa ka saka masa haka annabi faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga koda ya ce baya so a gabansa in ka koma gefe kai masa addu'a Allah ya saka wa da alkhairi Allah ya haɓaka dukiyarsa kai masa addu'a tsakanin koda a cikin sujada ne kai masa addu'a ala baril gai ba dole sai yana nan ba dama dan wani idan kai masa addu'a sai ka tunda ya ce baya so shikenan sai ka rabu da shi amma dai kai masa addu'a wannan shine abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته